أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يوم منا شاهدوا قوة رمضان هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دقى مكة زوا مدينة شكرا تبقوا إيدة تليه أولى ثلاثين ترى wanda ya daidai da ashirin da tara ga watan biyar miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi masalam shekara ta dubu biyu da goma sha takwas muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a jiya mun tsaya akan aya ta hamsin wato da tara kenan daga takwas zuwa da tara a shafi na ɗari da goma sha takwas cikin suratul ma'ida a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan aya ta hamsin da takwas zuwa ta hamsin da tara shafi na ɗari da goma sha takwas a cikin suratul ma'ida muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagoran mu cikin wannan karatu da zamu yi Allah ya bamu ikhlasi da dacewar sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a cikin ayyukan da zamu gabatar Allah ya kashe mu akan haka Allah ya sanya aljanna firdaus ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya Allah ya ce qul ya ahlal kitabi hal tanqimuna minna
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون
malaman tafsiri sun yi sabani akan sababin nuzul na waɗannan ayoyin wato daga ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidul ladina ittakhadhu dinakum huzuwan wa la'iba zuwa ga wato wallahu a'lam bima wato kanu yaktumun riwayoyi ne daban-daban waɗansu malamai suna ganin tun daga ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidul ladina ittakhadhu dinakum har zuwa bima kanu ya'malu a'lamu bima kanu yaktumun duka sun sabkani a lokaci guda akwai riwaya wadda ta wato ta tabbata daga dan Abbas wadda Ibn Hibban da Ibn Ishaq da Ibn Jarir al-Tabari da Ibn al-Munzir an gane ko suka fitar da wannan riwaya daga dan Abbas radiyallahu anhu yace kana Rifa'a Ibn Zaid Rifa'a dan Zaid bin Tabut dan Tabut wa Suwaid Ibn al-Harith da Suwaid dan Harith قد أظهر الإسلام سن بيّن دا مسلمتي أكوي ألف التثنية ونافقا سن بيّن مسلمتي أما سن قوي منافنتي وكان رجل من المسلمين أو رواية وكان رجال من المسلمين إن منت رجل يوادهما ينصنسو إن كم منت رجال من المسلمين يوادونهما سنصنسو أنقالكو فأنزل الله sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sabkar ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu alladina ittakhadhu dinakum huzuwan wa la'iba ila qawlihi ta'ala wallahu a'lamu bima kanu yaktumun to kaga wannan riwaya ta nuna cewa wato sababun nuzul na wannan aya wato sababun nuzul guda gare su amma har yanzu in muka duba a cikin waɗansu littattafan tafsiri kamar al-lubab na ibnu adil kuma da imam al-qurtubi ya fitar da wannan da imam suyuti a cikin durrul mansur imam suyuti yace akhraja ibnu ishaq wa ibn jarir wa ibn al-munzir wa ibn abi hatim wa abu shaykh an ibn abbas dukkan waɗannan sun fitar da riwaya da kan abbas qala ibnu abbas yace ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nafarun min yahud wata jama'a wata tawaga ta yahudawa ta zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fihim abu yasir bin akhtab akwai abu yasir dan akhtab ina fata an fahimce ni wanda wato ɗaya ne daga cikin babba ne na surukin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matarsa Safiya wanda take wato ba yahudi ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta an gane ko wa nafi ibnu abi rafi da nafi dan abi rafi wanda suka zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ghazi bin amr da ghazi dan amr wa zaid ibnu khalid da zaid dan khalid wa azar ibnu azar da azar dan azar wa asqa da kuma asqa fa sa'aluhu amman yu'minu bihi min ar-rusul suka tambaye shi da wa da wa kai imani daga cikin manzanni qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace u'minu billah nayi imani da Allah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbab wa ma utiya musa wa isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun falamma zakara isa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci annabi isa jahadu nubuwatahu sai suka yi musun annabta isa domin yahudawa ba su yarda da annabi isa ba an gane ko wa qalu la nu'minu bi isa suka ce ba mu yi imani da isa ba fa anzalallahu qul ya ahli kitabi hal tanqimuna minna to kaga mutumin da yake son ya kawo rikici cikin hadisai da yake son a jefar da su ko asbabun nuzul sai to kaji an ce wasu sun ce kaza wasu sun ce kaza ina fata an fahimce ni in muka kalli ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu alladina ittakhadhu dinakum huzuwan wa la'iban wannan tana da alaka ne da wato sababin nuzul na farko tunda an faɗi waɗansu mutane waɗanda suka bayyana wato musulunci sun ka ɓoye kafirci to amma wannan riwaya ta fi dacewa da cewa tunda sun ce ba su yi imani da annabi isa ba to duk da yake sun inganta riwayoyin tunda in muka haɗa turkin su waɗannan riwayoyin da sun inganta to amma a nan ya za mu yi da wanda suka sato yanzu tun da wacce riwaya ta farko ta ce har zuwa wallahu a'lamu bima kanu yaktumuna shi ko har zuwa wallahu a'lamu bima kanu yaktumuna yana qul ya ahli kitabi hal tanqimuna tana da tana daga ciki sai mu ce anan waccan ta safka akan nan ta farkon wanda muka faɗa ta safka ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidul ladina takhudhu dinakum amma cewa har zuwa wallahu a'lamu bima kanu yaktumuna a a tashi suka yi qul ya ahli kitabi hal tanqimuna minna ita ce ta safka akan wadannan mutane da yahudawa to amma bai hana in aya tana magana magana kan maudu'i dama mun gaya muku cewa malaman farko wani lokaci suna iya cewa aya ta sabta akan wani sai ka iske mutum 20 ko 30 ko 40 to abin da suke nuhi ta sabta akan wani tana yiwa mutum guda ta sabta akan shi wani sunan shi kaza to amma sauran bata sabta akan su ba amma tana bayani akan irin halaye irin nasu ina fatan kun fahimta ma'ana ina in nace aya ta sauka kan wani wani lokaci ina nufin don saboda shi aka saukar da ita ko ko wani lokaci tana bayani akan irin halin nashi ina fatan kun fahimta da haka sai kun yi hattara ko ko ta yi sahabin yaji an karanta aya lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai wani hukunci bai san hukunci ne na ɗaya ko na biyu ba sai sa tsamanin wannan lokacin wannan aya ta sauka a matsayin shi na dan adam amma yan hada riwayoyin sai a gane ko menene dalilin sa aya ta sauka da haka sai kun yi hattara ga waɗanda suke ƙaryata hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗanda wani lokaci suna son dai su yi suka cikin addinin musulunci don su nuna sanin su ko kuma don su nuna shahararsu ko don su kawo hayaniya da hargitsi ga mutanen da ba su da dogon bincike game da alkur'ani Allah shiga da mu to dan haka dai wannan aya ta sabka akan waɗannan mutane daga cikin yahuda da suka ce suna kyamar addinin annabi isa sai Allah ce qul ya ahlul kitab kace ya ku ahlul kitab ma abu littafi hal tanqimuna minna ba komai yasa kuke kyaman mu ba illa an amanna billah sai da mun yi imani da Allah wa ma unzila ilaina da abinda an ka saukar muna mun yi imani da shi wa ma unzila min qablu da abinda aka sabkar gabani wanda kuma annabi Isa yana ciki mun yi imani da duk annabawan Allah la nufarriqu baina ahadin min rusulihi ko ba haka ba kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi yi imani da annabi Isa yi imani da littafin sa ne yi imani da littafin sa yi imani da shi ne shine wa ma unzila min qablu da abinda aka sabkar gabani to ne da shi annabi Isa ai ba sabkar da shi akai ba a'a shi annabi isa yin imani da abin da aka saukar mishi yin imani da shi ne yin imani da shi yin imani da abin da aka saukar mishi an gane ko wa anna aktsarakum fasiqun mafi yawa daga cikin ku fasikai ne ma'ana da yawa daga cikin su ba sa son bin gaskiya irin yadda mutane suke yanzu da yawa mutane ba su son ai aiki da gaskiya in kaga kana son kai aiki da gaskiya to yanzu kana zaman tuwa kai kadai ko gidanku in kana son a yi aiki da gaskiya za ka kaɗai ta ko ba haka nan ba ne a cikin ƙasa in kana son a yi aiki da gaskiya za ka kaɗai ta a cikin ma'aikata in kana son a yi aiki da gaskiya za ka kaɗai ta domin mi domin mutane suna son a ci da gaugawa shaf shaf su ko ba su gane cewa ba ba za a gama lafiya ba in dai aka ce haka za a yi kawai a yi maza maza a komi a tsari amma mutane haka suke so shi yasa in dai kace zaka aiki da gaskiya sai kai hakuri daga farko zaka zan kai kadai amma a ƙarshe zaka zan kai ne mai jama'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da suke farko daga makka ana farkon da'awa su nawa ne id antum qalilun mustad'afuna fil ard kuna ɗan kaɗan aka kore su su biyu id akhrajahu alladhina kafaru thani yasnayn ko ba haka ba suka koma madina har aka zo yaki ba su da yawa wa laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azilla ay qilla kuna yan kadan ko ba haka ba amma bayan shekara goma idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja dole sai an hada da hakuri in kun kai hakuri ku za ku ci nasara amma yin hakurin da yawan mutane sun san gaskiya sun san amfaninta amma hakuri abba su da har akai ga inda za a samu nasara Allah ya gane da mu sai Allah ce kul hal unabbiukum bi sharrin min zalika masubatan inda Allah qul hal unabbiukum bi sharrin min zalika masubatan inda Allah man la'anahu Allah wa ghadiba عليه وجعل منهم القردة وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل تقول كتير هل أنبئكم كنا صنع إنباك لاباري bi sharrin min zalika da mafi wato sharri min zalika daga wancan masubatan sakamako inda Allah wajen Allah subhanahu wa ta'ala to nan shar wato da an ka ce mafi sharri daga wancan wancan mi tunda an yi zancen wannan an gane ko to ma'ana shin kuna son in ba ku labari mafi sharri daga addinin da kuke kyama an gane ko to nan sai ya zama to ismu tafdil maslubul afdaliyya ne ma'ana in an ce sharrun asalinta a cikin larabci a sharru ne mafi sharri ko ba haka ba abul atahiya yace yadhunnu nasu bi khairan walakin ni asharru nasu in lam ta'fu anni yace yadhunnu nasu bi khairan mutane suna min zaton mutumin kirki nake amma saboda tawazu'i irin na abul atahiya a matsayin sa na sufi yace walakin ni asharru nasu in lam ta'fu anni yace Allah ka san ni an mafi sharrin mutane in baka yi mini gafara ba an gane to kaga asharru shine ma'ana اسم التفضيل تو اما القران بي امفاني ده الشر sai ce sharru sharru sharru an yi hasku littakhfifi domin larabci yare ne yana tafiya akan sauki khairun kuma asalin shi akhyaru sai aka shafe saboda mi saboda wato takhfifi wani lokaci ana shafewa amma sai ka kuma ka san asalin ka kana cewa hadha akhyaru min hadha hadha asharru min hadha ko ko hadha khairun min hadha wa hadha sharru min hadha amma malamai suka ce dole sai ka fahimci wani abu shi addinin da muka yi imani da shi to ai ba sharri bane balle har a ce sharrun min zalika masubatan inda Allah ina fatan kun fahimce ni ha to shi addinin musulunci ai sharrun min zalika hal sharrun min ma tanqimuna an gane ko min ma tanqimuna minna alaihi abinda kuke kyaman mu saboda shi ai addinin musulunci ne to ai addinin musulunci ba sharri bane balle kafircin su ya zamanto sharrun min zalika masubatan inda Allah an gane ko to sai zaman to ka gane cewa abin da ake nufi salbul afdaliya wani lokaci ana kawo wannan siga aka wannan yafi wannan amma ana nufin ba tarayya ba ana nufin kawai dai abin yana dauke da wannan sifa misali nan sharrun shine wanda yake dauke da sharri ba wai wanda amma fi sharri ba an gane ko misali ya zamu gano wannan saboda kun san lokaci ne wanda akwai masu tsaurin kai akwai masu cewa abin da an ka faɗa ba haka bane to mu koma musamman ma cikin alqur'ani Allah subhanahu wata'ala ya bamu labari a cikin suratu hud alaihi salam Allah yace wato waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at qala ya qaumi ha'ula'i banati hunna atharu lakum yace waɗannan banati ƴaƴana ne mata hunna su atharu lakum su ne masu tsarki gare ku don baka cewa hunna athaharu lakum sune mafi tsarki domin namiji bai da tsarki tarawa da namiji babu tsarki wanda aka rubuci balle kace athaharu wannan sun fi tsarki an gane wannan dake ko wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi Allah yabda'u al-khalqa shi yake kagar halitta thumma yu'iduhu sannan kuma ya sake mayar da ita sai Allah ce wa huwa ahwanu alayhi ka ganin wa huwa ahwan da zaka fasara shi kace shine mafi sauki amma ko babu sauki mafi sauki ga Allah don inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun ba a ce wannan ya da sauki wannan mafi sauki ne a wajen Allah an gane ko kenan nan sai zama to maslubul afdaliya ne ma'ana ba ana nufin sharrin min zalika ba mafi sharri daga wannan a'a bari mu ba ku labari da sharri masubatan sakamako wajen Allah waɗansu malamai suka ce a'a bi sharrin min zalika mu ɗauki namu sharri ne akan at-taslimul jadali wat tanazul mu mun yarda abinda kun ka ce addinin mu sharri ne to bari in ba ku labarin mafi sharri ina fatan ku fahimta ba wai dan saboda abin haka yake ba masubatan sakamako inda Allah wajen Allah kalima ta sawab an gane ko asalinta daga luga tana nuhin dawowa saba bi ma'ana raja'a to sai wadansu malamai suka ce bai an kace kalima ta saba ana nufin shine sakamako na alkhairi ko ba haka nan bane sawaban min indillah wallahu indahu husnul sawab ko ba haka ba amma dan ce mafi inganci kalima ta sawab tana zuwa cikin alkhairi tana zuwa cikin sharri gashi nan qul hal unabbiukum bi sharrin min zalika masubatan inda Allah fal yawmal ladina amanu min al kuffari yadhakun ala al ara'ik yanzurun hal suwiba al kuffaru ma kanu yaf'alun kaga suwiba al kuffaru tunda daga saba ne dawowa kenan wanda ya aikata alkhairi sakamakon shi zai dawo wanda ya aikata sharri sakamakon shi zai dawo an gane wannan ko qul hal unabbiukum bi sharrin min dhalika masubatan inda Allah sai Allah ya ce to man la'anahu Allah wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya la'ance shi wadansu malamai sun ce man majrurun na wato ma'ana tunda shi man ismul mawsul na cikin kowane hali yana nan akan sukuni to amma a cikin nahwu dole sai an san matsayinsa wadansu malamai sun ce badalina kenan asalin shi ya kamata a yi mai jarra kenan bi sharrin su wane ne sharrin min zalika man la'anahu Allah sai zaman to shi sharrin kasra gare badalin sa kuma man shi ba kasra gare shi wadansu malamai suka ce a'a shi man din nan khabar ne na mubtada mahdhufun qul hal unabbiukum bi sharrin min zalika masubatan inda Allah huwa man la'anahu Allah kenan sai zaman to shi man shine khabar huwa shine mubtada wadansu malamai suka ce a'a anasu wato an yi hasfukin wato mubtada ne kuma an yi hasfukin wato mudafun kenan qul hal unabbiukum bi sharrin min dhalika masubatan inda Allah huwa la'nu man la'anahu Allah amma wannan idrabi yayi nisa saboda hasku yayi wa a cikin sa wadansu malamai suka ce a'a mansubi ne akan fi'ili wanda aka shafe kenan qul hal unabbiukum bi sharrin min dhalika masubatan inda Allah azkuru man la'anahu Allah ko azummu man la'anahu Allah yanzu in kana karatun wato suratul masad tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab to kaga wa imra'atuhu wannan qira'a ba ta samu matsala amma akwai qira'a wa imra'atuhu hammala wa imra'atuhu hammala tal hatab kaga tul hatab babu matsala amma tal hatab to ya an kai haka me yasa zaman to nasaba domin suna in ya zo farko sai ya dauki damma Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim to amma yace Allah dole ana bukatar wani abu don suna bai farawa da rafa'a sai ka ce azkurullah ko ba haka nan bane to nan man la'anahu Allah ay azummu man la'anahu Allah wa imra'atuhu hammalat al-hatab ay azummu azummu hammalat al-hatab man la'anahu Allah wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsine masa, mi yasa Allah yake tsine ma mutum in ya yi abin da cancanta a tsine mishi, cikin darasin da ya gabata wajen fabewa na ƙasihin misa ƙahun la'annahum waje anna qulubahum qasiya mun kawo ayoyi da hadisai na mutanen da an kala'ance su da kuma dalilin da yasa aka la'ance su wanda zai samu wannan tafsirin zai samu bayani dalla dalla da haka ba sai mun tsaya mun sake maimaita wannan ba a takaice dai ana la'antar mutum in yayi abin da ya cancanta a la'ance shi sun boye ayoyin Allah Allah subhanahu wataala ya la'ance su ko ba haka ba innal ladina yaktumuna ma anzalna min albayyinat wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun warwarewa alqawli su tsakaninsu da Allah ya sa Allah yana tsine musu fa bima naqdihim mithaqahum ko ba haka ba la'annahum saboda warwarewa alƙawari da suke yi Allah subhanahu wataala ya tsine musu Allah ya nisantar da su daga rahamarsa Allah shi ne tsari da la'antarsa an gane ko wa ghadiba alaihi sannan Allah subhanahu wataala yayi hushi da su me yasa kawa Allah ya hushi da mutun ko ba haka ba tunda an ce wa ghadiba alaihi Allah ya hushi da shi me yasa Allah yake hushi da dan adam idan dan adam yake aikata sabon Allah subhanahu wataala babu mai son wanda ke saba masa ko ba haka nan bane matarka in tana saba ma kana son ta sai dai kai hakuri da ita in tana da kyawu dole kai hakuri da ita tana saba ma saboda kyawun naka amma in ba ta da kyawu yanzu tana yi gidansu dole mai saba ma ba yadda da aika so shi dan adam bai son mai saba mishi to ya za a yi Allah ya so waɗanda suke saba mishi kaga abin da ba zai yiwa ba kullun ko masu sabon Allah su suke son Allah subhanahu wataala ya so su to wa ghadiba alaihi Allah yayi hushi da shi wannan a aqida ya nuna cewa an gane ko Allah yana yin hushi dan haka babu dalilin da zaka zuwa kace Allah subhanahu wataala bai yin hushi Allah yana yin hushi amma ya Allah yake yin hushi wannan shine abba musalli ba hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko daga Abdullahi dan Shaqiq wanda Imam wato Abdurrazzaq ya fitar da shi imamu ahmad a cikin musnad nashi ya fitar da shi abdu ibnu wato abdu ibn humayd a cikin musnad nashi ya fitar da shi ibnu jarir at-tabari ya fitar da shi sannan imamu al-bagawi ya fitar da wannan a cikin mu'jamu sahaba sannan imamu ibnu al-munzir da imamu waqi' duk sun fitar da wannan asar da ibnu mardawahi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadda wata riwaya ta zo wani mutum ne ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata riwaya kuma ta zo ta ce Abu Dharr ya ce mun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai an ce wani mutum ya ce mun tambaya duk ɗaya ne mutumin yana cikin mu kenan mu ne muka yi tambaya an gane sun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen fadar Allah subhanahu wataala su waye al-maghdubi alaihim sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-yahud su wane ne ad-dallin su ne an-nasara to wa ghadiba alaihi na Allah yayi hushi da su kaga wannan sifa ta tabbata gare su an gane ko wanda hushin ma na Allah nunkin baninkin ne fa ba'u bi ghadabin ala ghadab hushin Allah nunkin baninkin ne akan su Allah shi mu da tsari da irin waɗannan munanan dabi'o'i man la'anahu Allah wanda Allah subhanahu wata'ala ya la'ance shi wa ghadiba alaihi sannan Allah subhanahu wata'ala yayi hushi da shi wa ja'ala minhumul qirada sannan Allah subhanahu wata'ala ya sanya al-qiradata birrai daga cikin su an gane ko alƙirada alƙirdu wato alƙirada su jam'i ne na alƙirdu su waye Allah subhanahu wataala sanya qirdu a cikin su sune yahudawa ayoyi da dama sun yi bayanin su a cikin suratul baqara da cikin suratul a'raf da dalilin da yasa Allah subhanahu wataala mai da su kirda ko ba haka ba wal qad alimtumul ladina atadaw minkum fi sab fa qulna lahum kunu qiradatan khasi'in mutane ne suna bakin gari suna kusa da ruwa sai Allah subhanahu wataala ce musu to su kama kifi amma ranar asabar kai ba za a kama kifi ba ita ce ranar hutu ta yahudawa ku har a yanzu ko ba haka ba to yanzu sai suka ga ba su samun kifi irin yadda ya kamata sai Allah ya turo kifi ran asabar amma ranar litinin talata laraba alhamis juma'a lahadi kifi baya zuwa to sai suka ce a to yara da yara da wannan sai kifi gashi bakin ruwa ana gani ranar lahadi Allah ce kazalika nabluhum bima kanu yafsukun Allah ce zan mu jarrabe su shi yasa haram kana ganin ta gata nan da sauki za a samu kuɗi masu yawa za a yi kaza za a more za a ji daɗi za a yi fataka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to falan ba na su ma zukuru bihi lokacin da sun kai duba suka bar abin da an umurce su an je ladina hauna an su sai mun ka tseratar da waɗanda suke wa'azi suka suka abin nan wa akhadna alladina zalamu bi azabin ba'isin bima kanu yafsukun falamma ataw ammanuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in to kaje da waɗanda awaja alaminhum alqirada Allah ya sanya birrai daga cikinsu saboda mi saboda sun taka dokokin Allah subhanahu wataala yana da kyau ka gane ba wai Allah ya maida su birrai ba haka kawai a'a atau ammanuhu anhu sun zo ma abin da Allah ya hane su ashe kuma kakkasa tsammanin duk wanda ya irin wannan banda Allah ba zai kama shi ba wata yarinya a kasar ɗaya daga cikin kasashen Laraba ina ganin Umman ne tana mammata tana karatun Alqur'ani sai ta ɗauki Alqur'ani sai ta sabce ta jefar da Alqur'ani kafin Alqur'anin nan ya kai ƙasa Allah ya mayar da ita wata dabba wanda kuna gani mutane sai suka yi zanga-zanga akai to musawwamatan inda rabbik wa ma hiya min adh-dhalimin bi ba'id wa ja'ala minhum al-qirada Allah ya sanya birrai daga cikinsu wal khanazira sannan Allah ya sanya aladu daga cikinsu ko ba haka ba to amma Allah ya sanya aladu daga cikinsu alqur'ani ya tabbatar da wannan amma babu inda alqur'ani yayi bayani irin yadda ya bayanin cewa an mai dokan su da birrai birrai kan cikin suratul baqara zaka samu bayani cikin suratul a'raf zaka samu bayani amma a cikin wato zancen alkhanazir an mayar da su aladu babu wani naski nan a cikin alkur'ani mun zuwa shi muka bayanin kaza kaza kaza kaza kaza amma dai tabbas in an mayar da su aladu sun saba ma Allah subhanahu wataala ko ba haka ba kamar yadda waɗancan an gane ko an ka mayar da su birrai an ka juyar da huskokinsu to haka waɗanda su aiki irin nasu a mayar da su ko ba haka ba auna la'anahum kama la'anna ashabas sarti ai kama la'anna ashabas sarti ashabas sarti sun saba Allah an ce su to hakan ga waɗanda suka an ka mayar da su birrai waɗanda suka aikata saban Allah su ma ana iya mayar da su alabu wa abada taghut a qira'a ta hamza wa abuda taghuta qira'o'i ne guda biyu in an ce wa abada taghut fi'ili madhi ne ko ba haka ba to amma an ce wa abu da tsahuti wa abu da tsahuti sai ya zamanto ba'un tana da bamba to mene ne bambanci tsakanin waɗannan kira'o'in saboda kun san abubuwan suna da matsala an shigo cikin lokacin da wanda cewa to a to me yasa aka ce kaza ba a ce kaza ba to in muka dauki wa abu da tsahut qira'a ta jamhur an gane wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira to wa ja'ala minhum wato wa abada tagut abin da yasa Allah subhanahu wataala ya hushi da su kenan wato hal unabbiukum bi sharrin min zalika masubatan inda Allah man la'anahu Allah Allah ya tsine mishi wa ghadiba alaihi Allah ya yi hushi da shi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira Allah ya sanya an gane ko daga cikinsu waɗanda suke birrai da aladu wa abada tsaguta kuma yana daga cikin abin da yasa Allah ya hushi da su saboda sun bauta ma min sun bauta ma tsagut to kaga tsagut kakka duba ka gani ka gane shi da ta'un mufradi ne ko jinsi ne ba a ce tsaguti ba saboda ba jam'u mu'annafu salim bane balle ka ce ya kamata a yi mai ta'un to amma wa abuda tsaguti waɗansu malamai suka ce abuda jam'i ne na al'abdu amma zance mafi inganci wa abuda ismi ne mufradi an gane kenan wa ja'ala minhum abuda taghuti Allah ya sanya daga cikin su masu bauta ma an gane ko taghuti masu bauta ma shaytan kullu ma yu'badu min dunillah wa huwa rad duk wanda aka bauta ma wanda ba Allah ba kuma ya yarda da wannan bauta shi ne ake kira taghuti to Allah subhanahu wataala ya sanya masu bauta matsagutu daga cikin Yahudawa me yasa Allah ya sanya daga cikin su saboda suna kafirce ma ayoyin Allah musu yi imani da ayoyin Allah ba an gane ko qira'a ta hamza kenan idafa ce aka yi waɗanda suka bauta matsagut malaman lugu suke cewa shi at-taghut wani lokaci yana iya zakkuwa wato muzakkar wani lokaci yana iya zakkuwa muannas a cikin wato yaren larabci akwai matsaloli da dama daga ciki akwai sunan da yana iya zuwa namiji yana iya zuwa mace kaga nan shi at-taghut faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa nan yakfur bit-taghuti at-taghut nan muzakkar amma wallazina istanabu at-taghuta an ya'buduha kaga istanabu at-taghuta sai an kace an ya'buduha ba sai an ya'buduhu ba kenan yuzakkaru wa yu'annasu duka alqur'ani ya zo da su daga cikin irin waɗannan kalimomi akwai kalima ta as-sabil qul hadhihi sabili ad'u ila Allah kaga hadhihi sabili wannan hanya ta ce amma a cikin suratul a'raf sai Allah ya ce wa in yaraw sabila rushdi la yattakhiduhu sabila wa in yaraw sabila al-ghayy yattakhiduhu sabila kaga yuzakkar wa yu'annasu wannan bayani ne wajen malaman lugha sai waɗanda suke suna bincike akan lugha Allah subhanahu wata'ala ce to ulaika waɗannan sharrun makanan su ne mafi sharri daga wuri waɗansu malaman balaga sun ce akwai majazun mursal ba a ce su ne mafi sharri ba ko ba haka sai an kace su ne mafi sharrin wuri domin saboda tsananin sharrin su har wurin da sun ka zauna to shi ma zai zai sharrin su zai yana so zuwa ga wannan wurin waɗansu kuma malamai suka ce a ulaika sharrun makanan ai makanatan su ne mafi sharrin matsayi a wajen Allah subhanahu wataala wa adallu an sawa'is sabil sannan su ne mafi kaucewa daga hanya Allah subhanahu wataala ya yi muna tsari to in kuka duba waɗannan duk sifofin da Allah kawo saboda Allah ya nuna mana dalilin da yasa bai dace mu rike su abin wato kauna ba tunda ya ce la tattakhidul ladina takhadhu dinakum huzuwan wa la'iban min alladina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya waɗanda kuffarikin su ne sharrun min zalika masubatan inda Allah su ne ghadiba Allahu alaihi su ne ja'ala minhum alqirada su ne abada tawu ya za a yi a ce kun rike su masoya bayani ne aka maka na illoli waɗanda suke sawa kakkaso su kakkaso wanda Allah yake gaba da shi ya ayyuhalladhina amanu la tatawallau qauman ghadiba Allahu alaihim sannan in kana son su Allah subhanahu wataala zai kyamace ka in ka rike su matsayin masoya ko ba haka nan bane ko ba haka ba Allah subhanahu wataala ce tara kaseeran minhum yatawallawna alladhina kafaru labisa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhita Allahu alaihim wa fil adabihim khalidun walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wama unzila ilayhi mattakhadhuhum awliya da dai suna da cikakken imani to da musiba wannan kuma cikin lamarin an sakhita Allahu alaihim ya sa Allah subhanahu wataala ya fushi su da haka in ka fahimci wannan sai ka gane cewa alaka tsakaninka da kai da kafiri babu zancen soyayya ta zuciya amma in mu'amala ce ya kera kaya ka saya ya halatta a haɗu a gaisa ya halatta ana ganin yana son addini yana kusanto musulmi ana iya nuna mishi kauna har a ga in ya kusanto addinin musulunci a so shi amma in an gane kafiri ne sai ga makin Allah ba a ga alamun tuba gare shi ba babu wata alaka tsakaninka da kai da shi sha'ir yace kullul adawati قد ترجى إزالتها إلا العداوة من عاداك في الدين جو عداوة الدنيا أنا تنانين تقاري أما إلا العداوة من عاداك في الدين وند بيسونك سبولا الدين هل الدنيا تلاش بيسونك duk wannan zancen amice kaga wai matashi shi na da salula wai cikin facebook cikin whatsapp wai shi na da wato masoya a ƙasar america da ƙasar ingila da kaza da kaza da kaza da kaza wannan zuwa ya ce da kana da cikakken imani waɗannan ba abokanan ka bane ba masoyan ka bane iyaka in dai mu'amala ce ta duniya ta haɗa ku ku yi amma zancen soyayya tsakanin musulmi da kafiri babu ta har abada amma ga wanda ya gane addini Allah shirye da mu gaba ɗaya sai Allah subhanahu wa ta'ala ce wa idza ja'ukum
وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتبون
na'am hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin sahih muslim sannan kuma ibnu mas'ud ya rawaito wannan hadisi ibn mas'ud yace so ila rasulullah sallallahu alaihi wa sallam anil qiradati wal khanazir an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akan birrai da kuma aladu ahiya shin waɗannan ma masakha Allah waɗanda akwai yanzu su ne waɗanda Allah subhanahu wataala ya juyar da halittar su ya mai da su birrai fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace inna Allah lam yuhlik qauman Allah bai taba halakar da waɗansu mutane ba ko wata al'umma an gane ko au bi masri qaumin ko Allah bai taba shafe waɗansu mutane ba ko ba haka ba lam yamsakh qauman fayaj'alu lahum nasla sannan ya sanya musu wato zuri'a wanda za ta biyo baya wala aqibatan ko ko baya ko ba haka bane naslan shine zurriya wanda wato za ta fito daga cikin tsakanka aqibatan wanda za ta biyo bayan ta ba su da yaya ba su da jikoki an gane ko kalima ta aqiba ana nufin abin da ya zo baya amma na ana nufin waɗanda za su iya su yi gado ko kuma waɗanda za su zo baya ma'ana duk mutanen da Allah ya halakar ba a taɓa samun waɗanda suka ci gaba da haihuwa ba sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa innal qiradata lalle birrai wal khanazira da aladu qabla zalika kafin a azabtar da waɗancan da wannan abin Allah subhanahu wataala ya halice su kenan ba a bukata a ce waɗannan sun zama ina fatan kun fahimce ni to wannan hadisin sahihi ne na cikin sahihi muslim kuma ibnu mardawai ya fitar da shi wallahu subhanahu wataala a'lam sai Allah ya ce wa idza ja'ukum idan suka zo muku su munafiqan yahudawa ko ba haka ba qalu amanna za su ce mun yi imani Allah subhanahu wa ta'ala ce wa qad dakhalu bil kufri alhali ku sun shigo da kafirci wa hum qad kharaju bihi kuma sun fita da shi wa idza ja'ukum qalu amanna dama dabi'a ce ta munafiqai Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin suratul baqara dabi'a ta munafiqai ammatan haka suke yi wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un ko ba haka nan bane to su kuma munafiqan yahudawa dabi'ar su ce wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'dhin qalu atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaykum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun aw la ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa innahum illa yadhunnun wato dabi'a ce ta munafiki zai zo maka da wata fuska nuna ma yana tare da kai amma ba haka nan bane to nan menene bambancin imanin munafikai da munafikai na ahlul kitabi da munafikai waɗanda ba ahlul kitabi ba in muka duba su munafikai waɗanda ba ahlul kitabi ba su larabawa ne amma su suna son su amfana da musulunci duk ribar da za a samu su samu ina fatan kun fahimce ni in an fita wajen yaki su samu gani ba in ba je an kai yaki ba ko ba haka ba yace ya laita ni kuntum ahum fa afuza fawzan azima sannan suna tare da ku suna so su dauko labaran ku su zo su kai ma makiyan ku ko ba haka nan bane sannan suna tare da ku suna yin rantse rantse don saboda ku yarda da su ko ba haka ba in kun yarda da ku sai su abka banna sannan kuma wannan rantsuwa Allah ce ba kowa take halakarwa ba sai wa sai gawunan su wa sayahlifuna billahi law istata'na la kharajna ma'akum Allah ce yuhlikuna anfusahum an gane ko to su ko munafiqan ahlul kitabi me yasa suke zuwa su sun yi imani Allah ya yi bayanin wannan a cikin suratu Ali Imran wa qala ta'ifatun min ahlil kitabi aminu billazi unzila ala alladhina amanu wajhan nahari واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم كاغا وقال طائفة من أهل الكتاب wata jama'a ta ce daga cikin ahlul kitab ba duka ba aminu billazi unzila ala alladhina amanu in kun hadu ku ce mun yi imani ko ba haka ba wajhan nahari farkon yini kaga yanzu an yarda su waqfuru akhirahu la'allahum yarji'una in mare ce yayi sai ku kafirce arabu sun daga baya ce ma'ana suna son su sa mutane su yarda da su daga farko sai an yarda da su sai su abka banna kamar da kamfuwan nayin da yi yanzu da sifa ta mutum nagari daga baya aika banna mutum ya sa kayan malamai amma yana so ya cuci al'ummar musulmi Allah shi mu tsari da wannan to amma dai wannan ɗaya ne daga cikin ɗabi'o'in su suna so su ce sun yi imani saboda a basu cikin garin Madina su gaba da zama suna jin tsoron manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fitar da su suna so sun yi imani saboda suna son a basu cikin Madina in kafirai sun ka zo su yaƙon manzo Allah sallallahu sallallahu alaihi wasallam su ba da dama su ba da planning su taimaka da kawunan su a ƙari da addinin musulunci wa idza ja'ukum qalu amanna idan suka zo muku za su ce mun yi imani ko ba haka nan bane wa qad dakhalu bil kufri alhali ko sun shiga da kafirci don zukatan su busu yadda da abin da suka faɗa ba wa hum qad kharaju bih sannan sun fita da shi a ilimi na tajwidi sai kai hattara ya kai mai karatun alqur'ani nan da anka ce wa qad dakhalu bil kufri dalun tana daga cikin huruful qalqala qutbu jadin haka nan ne ko ba haka ba to akwai lokacin da ba a yin wannan qalqala ahyanan in hukunci biyu suka haɗu da juna to ɗai ilga'in shi za a yi yuqaddamu al-aqwa kaga maimakon a cewa qad dakhalu bil kufri haka ne ko ba haka ba sai an ka ce wa qad dakhalu bil kufri domin idghamu mutamathilai hukuncin shi aqwa da hukuncin wa qad dakhalu bil kufri wa qad dakhalu bil kufri wala yaghtab ba'dukum ba'da ba a ce wala yaghtab ba'dukum ba saboda wato idghamu mutamathilin hukuncin shi aqwa na hukuncin kalkala wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum ba a ce wa qad ta'lamuna ba saboda mi saboda hukumu idghamu mutaqaribaini ko mutajalisaini aqwa da hukuncin kalkala amma da yawa in sun zo zo karatu alqur'ani sai ka ji ya ce wa idza ja'ukum qalu amanna wa qad dakhalu bil kufri ko da yake wannan sabanin qira'o'i ne su qira'o'i banda wannan na idghamu mutamathilin shi wannan muttafaqun alaihi ba a samu qira'a da zaka kalkala na idghamu mutamathilin mutamathilai amma waɗansu kira'o'i za ka iske wani wuri akwai idghamu mutamathilai ne ko idghamu mutajanisai ne ko idghamu mutaqaribai ne amma waɗansu kira'o'in a wurin babu shi Allah ya gane da mu wa qad dakhalu bil kufri sun shiga da kafirci wa hum qad kharaju bihi kuma sun fita da shi wallahu a'lamu bima kanu yaktumun Allah shine mafi sani ga abin da sun ka kasance suna boyewa kai hattara a cikin suratu ali imran wallahu a'lamu bima yaktumuna an kace nan ko bima kanu yaktumuna sai ka san cikin ma'ida akwai kanu cikin ali imrana ko ba haka ba babu kanu wallahu a'lam bima yaktumun alladhina qalu li ikhwanihim wa qa'adu la ata'una ma qutilu qul fadra'u an anfusikum al-mauta in kuntum sadiqin domin wannan yana taimaka ma hafizin alqur'ani sai Allah ya ce
وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السعد لبئس ما كانوا يعملون
wannan aya tana da alaka da ayar da ta gabata wallahu a'lamu bima kanu yaktumun Allah shine mafi sani game da abin da suka ɓoye, ko Allah shine masani wato nan sai ka kasa wannan a'lamu gida biyu wato a'lamu bima kanu yaktumuna Allah shine mafi sani ga abinda suka ɓoye saboda Allah ya bayyana muna abubuwan da suka ɓoye cikin zukatansu ko ba haka ba to wannan abin da suka ɓoye to Allah ya bayyana muna kuma duk da haka Allah ya fi mu sani an gane ko amma in abin da ba mu sani bane wallahu a'lamu bima yaktumuna Allah shine mafi san Allah shine masani ga abin da suka ɓoye domin shi kadai ne san abin da ke cikin zukata in yayi bayani sai ya zama to shine mafi sani in bai yi bayani ba shine mafsani da abin da ke cikin zuciya kun fahimci wannan da kyau domin shi kadai san abin da rayuwa rayuwar dan adam take masa wasawasi walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil wahid ma kanu yaktumuna shine wato kafircin da suka boye Allah subhanahu wataala ya bayyana sun boye kafirci amma da waɗansu abubuwa ma ismul mawsul ce Allah ɗaya san abin da suka boye an gane ko wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakum al-ayati in kuntum ta'qiluna to amma wa tara katiran minhum zaka ga da yawa daga cikin su can an bayyana maka an yi bayanin abin da ke cikin zukatansu to nan ko za a bayanin abin da yake a fili yake a bayyane a sarari kowa ya gani domin dan adam yana da zahiri yana da mi yana da batini wani da zahirin shi da batinin shi duk suna da kyau Allah ya sanya mu haka wani da zahirin shi da batinin shi duk ba su da kyau Allah shi mun tsari da wannan wani kuma batinin shi na da kyau amma zahirin shi bai da kyau wannan shi ma ba a son shi sannan wani zahirin shi yana da kyau amma batinin shi bai da kyau to wannan shi an mugu an gane ko to su yahudawa zahirin na baɗinin su bai da kyau don kafirci suka kumsa suka ɓoye ko ba haka ba da bakin ciki akan musulunci da fatan addinin musulunci ya wargaje abu na biyu kuma wa tara kafiran minhum yusari'una fil ismi wal udwan wa aklihim as dabi'o'in su ba su da kyau zukata su ba su da kyau wa tara kafiran minhum zaka ga jama'a da dama daga cikin su tara fi'ili mudari'i ne in ji malaman lugha asalin shi tar'ainu ko tar'a domin an ce ra'a fi'ili madi ne fa'ala to ya kamata a samu yaf'alu tar'ayu to ina alhamza take an shafe ta sai an kace tara sai ya zamanto an shafe ainun cikin wazanin shi kenan asalin shi taf'alu sai ya koma tafalu wa tara ay wa tafalu don bai ce wa tar'ayu ba zaka ga kafiran minhum da yawa daga cikin su yusari'una fil ismi suna gaugawa wajen aikata aiki na zunubi an gane ko wa aklihim wa fil ismi wal udwani da ta'addanci yau duk wanda ya kalli kasar Isra'ila bai bukatar cewa ya mai wani bayani ko ba haka nan bane duk abin da yau sharrin da duniya take ciki wa yake kirkira shi Isra'ila domin su ne suke zuwa su samu manya manyan kasashe su zauna a ciki yanzu suke da tacewa a America suke da tacewa a Turai suke da tacewa a Rasha suna nan suna azabtar da musulmai ina fata an fahimce ni kafin Allah ya kawo wanda zai wargazar da su irin yadda Hitler ya musu kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kore su daga Madina Salahuddin al-Ayyubi wanda yake dalibi ne wato na Nuruddin Zanki ko mataimakin sa ne wanda yazo ya ci gaba da aikin da yayi an gane ko sannan kuma yanzu gashi nan sun zo sun tattare Allah zai kawo wanda kuma zai azabtar da su an gane ko yusari'una suna gaugawa kamar wani abin alkhairi wani yana gaugawa zuwa shi masallaci wani kuma gashi gaugawa zuwa ɗakin karuwa kaga akwai bambanci duk gaugawa ce ake yi amma kuma ba dai bane yusari'una fil ismi suna gaugawa wajen aikin zunubi wal udwan da ta'addanci wa aklihim suh al ismu wal udwan ya zama bambanta a cikin su in an ce al ismi zunubi udwan ta'addanci menene bambancin su dukkan suna sawa a samu zunubi a'a waɗansu malamai suke al ismu dan zunubin su ne tsakanin su da Allah an gane ko al'udwan ta'addancin su zuwa ga bayan Allah waɗansu domin ta'addanci sai ya ƙetara ya kai ya kai zuwa ga wani Allah subhanahu wa ta'ala ce wa aklihim suht da cin kuma as-suhtu dukkan dukiya wanda yake ta haramun suna gaugawa kai gare ta shi yasa duk wani nizam da zaka ji an kirkiro na haramun in ka bincika tura su kirkiro shi yahuda su kirkiro shi in ka duba kaddibi tsari na abin da ya shafi abin da ake cewa assurance su suka kirkiro wannan in ka jini tsarin bankuna na riba na turai su suka kirkiro shi lokacin da tura wato yahudu suka fara suka je turai ai kasar portugal suka fara zuwa aka koro su suka je ingila aka koro su sai suka dawo alamani suka zauna to daga nan ne suka kirkiro bankuna suka amshi dukiyar kasar gaba daya wanda shi yasa hitler ya gano ya yake su to duk inda suke cin dukiya haram su babu halas babu haram wajen su komi halas ne suna canja dukiyar mutane to kaga daga nan ita ko dukiya makami ce wadda ake mulkan al'umma tunda ko kuna yan kaɗan in kuna da kuɗi dole ku za ku ci to shi yasa kullun yahudawa inda ake samun kuɗi can ne su ci a mallaki kuɗi don saboda a mallaki mutane kamar yadda wani mai kuɗi ne kuɗinsa yana sa su cikin aikin Allah an gane ko wani kuma mai kuɗi ne yana sa dukiyar shi wajen sabon Allah subhanahu wataala don dai a mallaki mutane wa aklihimu suhud da cin haram in an ce cin haram ba ana nufin ka je cikin resto ba an gane ko a baka abinci ka ci ba haka ake nufi ba shi kadai an gane in an ce cin haram ba wai a kama shinkafa ka ci ba in an ce cin haram ba wai a kama nama ka ci ba a'a yin amfani da haram sawa'an mota ka shiga kayi akalus suhud an gane ko gida ka gina akalu ne an gane ko duk yadda zaka yi amfani ubbira bil akli anil intifa'i ma'ana nan ana nufin shine amfani da dukiyar koda kuma cewa me yake da suna bacin ta bane kai an gane ko kenan waɗansu malamai suna ganin isti'ara ce aka yi waɗansu kuma malamai suna ganin a'a asalin wannan kalima wato ta aklu ana nufin amfani da ita innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman waɗanda suke cin dukiyar marayu a'a ba cin dukiyar marayu ba a'a waɗanda suke amfanuwa da dukiyar marayu mun fahimci wannan dan kawai ne ce a ya aku nuna amwali da ta ba an kace waɗanda ka cin dukiyar marayu to ai ni ban ci ba na sai mota na gina gida na rarraba mu mutane a'a wa kalluhum suhud ko ya aku nuna amwali da ta ba ayyan tafiquna bi amwali da ta ma zulma wa aklihim suhud da cin haram da suke yi da yawa daga cikin su Allah ce labi sama kanu ya'malun yayi muni abinda suke aikatawa sai Allah ce lawla yanhahum rabbaniyun
لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون الله يتي لولا sosai ka yi bayani ya kai masanin tafsirin alkur'ani in kana kokari kai a matsayinka na ɗalibi kana karatu laula ba kala ɗaya ba ce akwai laula wadda yake tana zakuwa harfu limtina'i limtina'i in an ka ce laula zaidun lama ji'tu in ba dan da zaidu ba da ban zo ba to kaga harfu limtina'i limtina'i an gane ko in ba da zaidun ba da ban zo ba an gane ko to amma akwai laula wadda suke kira tahdidiyya ka koma cikin mughnil labib an kutubil a'arib na ibn hisham al-ansari laula wannan tana nuna tahdidiyya kwadai ta suwa mi yasa zaka ga malaman tafsiri suna rubuta halla mi yasa yanhahum ar-rabbaniyuna ar-rabbaniyuna wadanda mutane da suke malamai masu aiki al-ulama al-ummal an gane ko malamai masu aiki da abin da suka karanta suke cewa ar-rabbaniyuna ko nisba ce zuwa ga rabbu ana icewa rabbani ana icewa ribbi ribbiyu wa ka ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katir jam'i na ribbiyu kuma rabbaniyuna walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitab wa bima kuntum tadrusuna kaga rabbani shine mai karatu wanda yake yin aiki sai a ce mai na Allah kamar yadda ake cewa wani na Allah ne ko ba haka ba wal ahbaru da malaman su masu sani Allah ce mi yassa ba su hana su in an ce laula mi yassa ba su kawo kaza ba an kalubalance su ko ba haka ba Allah ce laula ja'u alaihi bi arba'ati shuhada fa id lam ya'tu bi shuhada fa ulaika inda Allahumul kadibun in kana son ka gane bambanci tsakankanin su ita laula waccan to tana buƙatar sai an kawo mata lamun ta sharat ta jawabinta an gane ko ko in babu ta a kaddara ta kaga in nace laula ibrahim lama jitu kaga ka samu lama lamun kin nan sai ta zo amma wanda ba ta bukatar wannan lamun kaga laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qawlihim al ithma wa aklihim as-suhta aw aklihim as-suht na'am mi yassa yanhahum busahane su ba ar-rabbaniyuna malamai daga cikin su nagari wal ahbar da masu ilimi jam'i na al-habr ko al-hibru sai a ce al-ahbaru an qaulihimul isma kenan yanhahum su hane su an qaulihim daga fadarsu al isma magana wadda take mummuna ta alfasha wa aklihimus suh da kuma cin haram da suke yi anan kaga an ce al isma an yi mishi fatha as suhta an yi mishi fatha menene dalilin da yasa aka mishi fatha a'a dalilin da yasa aka mishi fatha shi qaulihim al qawlu qala yaqulu qawlan in muka ce wato masdar ne to qaulihim abinda suke fada masdar ne wanda an kai idafa zuwa ga fa'ilihi domin qaulihim yahudawa su suke fada al-ithma magana ta zunubi wa aklihim al-aklu akala ya'kulu aklan ko to ko ukulan to ci hum su suke ci as-suht haram to sai Allah ce mi yassa su malaman su musu halisu ba abin da ya sa malaman su ba su hale su ba shine waɗansu suna jin tsoro domin akwai malamin da kaji Allah ce arrabbaniyuna masu ilimi masu aiki kaga su suna da ilimi kuma suna aiki da ilimin su amma ba su hale su ba dan saboda jin tsoro ina fata an sunce ni waɗansu kuma suna malaman sun ki faɗa saboda suna tsoron darajar su da kima su ta zube ga mutane ka san in kana tsoron mutum ya daina ganin kimar ka to ba za ka iya mishi gaskiya ba in kana da kwaɗayin wani abu ga wajen wani mutum ba za ka iya faɗa mishi gaskiya ba ko ba haka nan bane ka fi son ka bi shi a tafi a munafunce wanda ɗabi'an mutane yanzu kenan an gane illa man rahim Allah sai wanda Allah ya so dan haka dai wa aklihim as-suhta da cin haram Allah ce labisa ma kanu yasna'un tir da abin da sun kasance suna aikatawa anan sai in ja hankalinka na farko aya ta farko labisa ma kanu ya'maluna ta biyu labi isa ma kanu yasnauna mai hadda alqur'ani zaka zo ka takuda su ka ce labi isa ma kanu yasnauna labi isa ma kanu ya'maluna abu na biyu Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko wanda ana iya juyar da bayanin zuwa gare shi kana gani to amma ta biyu sai an ka ce laula yanhahum rabbaniyuna me yasa ba za su hane su ba kaga nan an nuna waɗanda ba su da ilimi aikin su su je su ci haram su kuma malaman nasu marmakon su yi wa'azi ko ba haka ba su gaya ma mutane gaskiya kafin ranar ƙin dillanci ta zo ko ba haka nan ba ne wadda Allah subhanahu wa ta'ala zai kama mutum sai su yi shiru to kaga shi kenan sai Allah ya kama mutane da azaba don mi don masu wa'azi sun ƙin wa'azi ka duba yanzu ana wa'azi gidan rediyo ana wa'azi gidan tv ana wa'azi ta ko ina a cikin unguwa a masallaci amma dibi halayen mutane to ga ina ga an daina yin wa'azi yaya halin mutane zai kasancewa Allah ɗaya sai da zai kasancewa قالت وقالت اليهود يد الله مغلولة
وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين Allah subhanahu wa ta'ala ce wa qalatil yahudu yahudawa suka ce yadullahi maghlula hannun Allah tankware shike kinayatun anil bukhli wal iyad billah sun kace Allah maruwaci ne sun kace inda Allah ba maruwaci bane Sheikh Ibn Uthaymeen yace mahbusatun anil infaqi kinan hannun Allah daurara ce ba ta saki tunda an ce Allah subhanahu wata'ala shi yake ciyarwa to ya an muka ganin duniya mutane suna cikin talauci ko ba haka nan bane akwai talakawa da dama a cikin duniya kaga suka zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ka duba ka gani in ka duba irin maganganun da yahuda suke gaya ma Allah subhanahu wataala daga nan zaka gane zukatan su ba zukata yanzu akwai abin da kai ko a tunani ma baka tunanin zaka gaya ma Allah irin wannan magana ko ba haka nan bane to shi yasa da a cikin tafsirul mawdu'i kun san muna da nau'i da tafsiri daban-daban amma a cikin tafsirul mawdu'i sai ka dauki wato maganganun da yahudawa suka faɗa ma Allah subhanahu wataala da zaka duba cikin alqur'ani sai ka ga irin abubuwan da suka faɗa ma Allah ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قائدون وقالت اليهود يد الله مغلولة وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه سيك هذا موضوعي قباطيا كسامو إرم مغنغنموننا ليهود وسكفت أمام الله سبحانه وتعالى سألت وقالت اليهود يهودا sun ce yadullahi maglula ai tankware take a daure take an gane ko shine wato rashin bayar da abubuwa ba wai ana nufin an daure hannu ba saboda in mutum ya ji ciwo ko ya kare ana daure mai hannu ko ba haka ba ba haka ake nufi ba a'a ba ta ciyarwa irin yadda ya kamata Allah ce wala taj'al yadaka maghlulatan ila unqika wala tabsutha kullal bas fataq'ud maluman mahsura to anan in ka dibi maghlula fi'ili ne wanda yake maf'ulun bihi domin hannun Allah a daure take to wane ne daure hannun Allah kenan kamar sun maida Allah ma halitta tunda in an ce an daure hannu kenan akwai wanda ma yi maka aiki ba kai ne kake yi ba kai ne aka yi maghlul shine wanda an ka daure to wane ne daure hannun na Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah Allah shi mun tsari da irin wannan mummuna abu Allah subhanahu wa ta'ala ce ghullat aydihim wato gullat aidihim an daure hannayensu ma'ana hannuwansu su wato an sanya wannan ɗabi'a ta rowa gare su su ne mutane mafi rowa a bayan ƙasa duk yadda ka gare su cikin al'amari in kaga sun sa dala ɗaya to suna neman dala ɗari biyar domin kwaɗayi gare su ta dukiyar mutane in ba yahudu yana da miliyon ɗari kana da jika ɗari ya tunanin yake iya za a iya karɓo jikan nan ɗari sannan hankali shi kwanta ɗari a suke kenan gullat aidihim waɗansu malamai suka ce nan gullat aidihim wato fi'ili ne wanda an kai alama lam yusammi fa'iluhu ghallallahu aidiyahum kenan ma'ana addu'a ce a cikin larabci in ana son ayi ma addu'a sai a zo da fi'ili wanda yake mabni alama lam yusammi fa'iluhu ko addu'a ta alkhairi ko addu'a da ba ta alkhairi ba kaga nan gullat aidihim ai fi'ili ne wanda yake ma'ana an yi mummunan addu'a zuwa gare su yanzu ina so kamar yadda wani sha'iri yake faɗa ke cewa inna samanina wa bullightaha qad ahwaja sam'i ila turjuman yace inna samanina lalle shekara 80 wa bullightaha ina maka fatan Allah ya sa kai baka samu 80 qad ahwaja sam'i ila turjuman ai ta sanya jina yana bukata sai an yi masa fassara an maimaita masa abin da ake faɗa to kaga wato wa bullightaha ina maka fata ghullat ma'ana addu'a ce an kai musu koko Allah subhanahu wataala ya aikata musu wannan a larabci sai ka kawo fi'ili mabni lil maf'ul don addu'a alaihi ko lahu shi yasa kaka jin an ce juzita khairan kaga juzita a sakan kama da alkhairi ma'ana Allah ya saka ma da alkhairi wa kufita sharran Allah ya kare ka daga sharri ko ba haka nan bane sai waɗansu su ƙara su ce wa ut'imta tayran kuma Allah ya sa a ciyar da kai naman tsuntsaye to naman tsuntsaye tana yiwa akwai aljanna ko wala hadu tsayri min bashi tahuna wa zuwishta bikran wani ce a'a wa zuwishta abkaran Allah ya sa a aura ma ƴan mata budare shi ma a aljanna don na san mata ba su aure musu kishi a nan duniya ko ba haka nan bane duk da yake abin da suka so ba mu sani ba ko shi na zuwa dan haka dai fi'ili wannan na gulla yana nufin addu'a akan su gullat aidihim an daure hannayensu an tankware su mutane ne masu rowa ba su son su bayar wa lu'inu bima qalu sannan kuma an tsine musu da wannan magana suka faɗa wannan ya nuna akwai maganar da mutum in ya faɗa tana da mutuwa shadida shi wanda bayani ya gabata wannan kaga ashe yana daga cikin abin da ke sawa Allah ya la'ani mutum tunda ya ce man la'anahu Allah bayan an ce su ba wa lu'inu bima qalu fa bima naqdihim mithaqahum la'annahum innal ladina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah da haka duk waɗannan ɗaya daga cikin suna sawa Allah ya la'anci mutum kuma balle ma in mutum ya haɗa su gaba ɗaya gullat aidihim wa lu'inu bima qalu an tsine musu ai wa la'anahumullahu bima qalu domin Allah shine ke tsinewa Allah subhanahu wata'ala ce to bal yadahu mabsutatani lalle hannayen Allah mabsutatani a buɗe suke ma'ana masu yawan kyauta ne domin babu wata ni'ima wanda za a samu face daga wajen Allah subhanahu wata'ala take wa ma bikum min ni'matin fa min Allah thumma idza massakum ad-durru fa ilayhi taj'arun wa ataakum min kulli ma sa'altumuhu amma cewa Allah ya hana waɗansu arziki ko bai ba waɗansu ba wannan akwai hikima na kasancewa shi hakimu ne shi yasa Allah subhanahu wataala bai ba da arziki ba ina fata an fahimce ni domin mi ba dan bai iya ba kowa arziki bane yana iya ba kowa amma akwai wata hikima wanda sai gobe in Allah ya kai mu na rai tunda malam ya fara nuna mini lokaci yayi wannan aya ba za mu samu damar yin bayanin ta ba yunfiqu kaifa yasha Allah yana ciyarwa irin yadda ya ga dama wala yazidanna katiran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufra wato zai kara daima da yawa daga cikinsu abinda aka sabkar maka tsogiyanan wato min rabbika daga ubangijinka tsogiyanan ne sa su ketar iyaka wa kufran da kafirci wa alqaina bainahum al'adawata wal bagda mun sanya ko mun jefa kyama da wato adawa tsakankanin su ila yawmil qiyamati har zuwa ranar tashin alqiyama kullama awqadu naran lil harbi atfa'aha Allah duk lokacin da suka kunna ko hura ko cinna wuta ta yaki atfa'aha Allah Allah subhanahu wa ta'ala zai yayyafa mata ruwa wa yas'auna fil ardi fasada suna kokarin aikata barna a bayan kasa ba wai aikatawa ba ba a ce wa yas'aluna fil ardi fasadan ba a'a yas'auna wa ja'a min aqsa al madinati rajulun yas'a yana kokari cikin nishadi to haka suke jin dadin aikata barna Allah ce wallahu la yuhibbul mufsidin Allah bai son mabandata muna fatan kan Allah ya sanya mu daga cikin mabandata abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah gafarta muna sai gobe in Allah subhanahu wataala ya ba mu iko za mu ci gaba da karatu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh